أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتافهم بقية المستفيد شرح منية المريد آه من أجل تقديمي da malam yake yi kafin mukaddima ya ce wa raja'a an ya gamura ni min imdada ta hal wahabiyya wato na yi littafin nan ne ina mai ƙaunar Allah ya lullube ni ko ya dilmiya ni min imdada ta hal wahabiyya daga madadodinta na baiwar Allah wa ya shimula ni kuma ya sanya ni ko ya hada da ni min barakati asrari hal gaibiya daga albarkatun asraranta na gaibi ita mulatul muridin da yake kokarin yi wa sharhi ma ya kun sababan wannan madadi nata ita mulatul muridi da kuma albarkatun asraranta na gaibi abinda yake zamantowa sababban litta'ihi bi sarirati ya zama sababi ne na tsarkake zuciyata wa talwiri basirati da kuma haskaka basirata wa gufrani zunubi da gafarta zunubaina wa sitri uyubi da suturta laifuffukana wa mujiban bi mahadi karamin lahi ta'ala li ilhaqi bi darajatil khasatil uliya da kuma ya zama abin da yake wajibtawa da tsantsar fararar Allah ta'ala da karamcin sa ya wajibta mun ilhaƙi riska bi darajatin khasatul uliya da darajar keɓatattun waliyan Allah na wani ɗariƙa al'uliya maɗaukaka min ahli hazi ɗariƙatul ahmadiyya daga ma'abuta wannan ɗariƙa a bar dangantawa ga shehu ahmad tijani fa'afuza sai na samu na rabauta min fadlin layi ta'ala daga falalar Allah ta'ala na rabauta bil hayatil abadiyya da rayuwa ta har abada da ce rayuwar lahira ta ni'imar aljanna wa sa'adati da'imati sarmadiyya na rayu kuma da sa'ada madawwamiya a sarmadiyya ta har abada wal ishati radiyati haniya da kuma rayuwa yardajjiya alhaniya mai sauki ko mai daɗi wa sammaitu sai na ambaci wannan littafi nawa بقية المستفيد لشرح منية المريد سنة دراسة مسكينا بقية المستفيد أبن بدان من من فائدة فائدة كما لشرح منية المريد تشرح النم نلتاف منية المريد أبن قولي نمريد ومن الله تعالى أسأل التوفيق الجميلة إنا نيمان إنا روقان التوثيق الجميل كتري ككاوة من الله تعالى لك الله تعالى والإعانة لكم تيمقون الله على الاتمام أبو ساتك وانا شره ناوا والتكميل لكم كملاوا وهو حسبي ونعم الوكيل شيء الله حسبي يا إسان من دكا كومي ونعم الوكيل ما دلا دا أبن دوكالو الله ثم ليس فعلم كثني يا كي مريدي anna jami'a ma sayuzkaru lalle hakika baki ɗaya abin da nan gaba za a ambata na wannan littafi na sharhin munatul murid insha Allah ta'ala abin da za a ambace shi in Allah ta'ala ya so fi hada kitabi a cikin wannan littafi min kulli ma yusnadu fihi min qawlin wa amal da dukkan wani abin da ake jingina shi na faɗi ne ko na aiki ila sayyidina qulubil aqlabi zuwa ga maulan mu shehu tijani qulubun qulubobi radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasa asrarahu al-azizati dahira kuma Allah ya tsarkake asirce asircensa mai daraja wacce take tsarkakekkiya wa ja'alana bi mahdi fadli wa karamihi Allah ya sanya mu da tsantsar falalarsa da karamcinsa fihi ma cikin bacakarsa ko cikin shingen shehu tijani duniyan wa akirata a nan duniya da kuma ranar lahira ina ba ta an gane to dukkan mayu sunadu fihi abinda ake jingila shi zuwa ga shehu tijjani a cikin wannan littafi aka ga shehu tijjani ya ce ko ya aikata kaza to imma an yunsaba ko dai a danganta shi limusbitihi ga wanda ya tabbatar da wannan abin lahu ga shehu tijjani ba zai ce shehu tijjani dalid ba zai ce wane da ya zamani da shehu tijjani ya ce shehu tijjani ya ce kaza tun da shi bai zamani da shehu tijjani ba bai gan shi ba bai ji maganarsa ba amma ya yi zamani da sahabban shehu tijjani da suka gan shi suka ji maganarsa to duk wani abu da za a danganta wa shehu tijjani to kafin ya ce shehu tijjani ya ce zai fara nasabta shi limusbitihi lahu ga wanda ya tabbatar da wannan abun ga shehu tijjani ka gane ai wa rawihi da kuma mai rawaito wannan maganar daga shehu tijjani ka gane ai in ma ba magana ba ce aka sai shehu tijjani ya yi kaza to zai jingina wannan abin ga wanda ya tabbatar da shehu tijjani ya yi kaza in kuma ruwaya ce shine a shehu tijjani ya ce kaza to zai nasabta wannan abin lirawihi ga marawaicinsa saboda kar a samu kirkira da nasata shehu tijjani abin da bai faɗa ba wa haza wannan abin da zan yi a wannan littafi na nasabta kowace magana ga wanda ya fara faɗin ta kafin shehu tijjani ko ga wanda ya rawace ta kafin shehu tijjanin la ishkala fi asili ai babu likitarwa babu rikici a cikin asalin wannan dama haka ka'ida ta gada wala lubsa kuma babu rikici bisitirihi da boye shi ka gane ai wa wala lubsa bisitirihi wa bi warihi da kuma wanda ya suturta shi dai idan na ambaci wannan to babu wani iskali babu labsi wa imma an yi kusahu latal imali ko kuma abin da zan kawo a wannan littafi wanda aka nazarta wa shehu tijjani a tufatar da shi tufafu nan al-ihmali sakaci wal ibhamu da boyewa kawai ya ce shehu tijjani ya ce bai nasabta wa wanda ya faɗa ba wanda ya ga shehu tijjani ko ya rawaita daga gare shi shine malama da suke ce masa ihmali wal ibhami da kuma koyewa ka gane yayi ya ce an ce shehu tijjani ya ce bai ce wane ya ce shehu tijjani ya ce ba shine ibhami a koye sunan marawicin a ce an ce shehu tijjani ya ce to yace wani lokaci ɗayan biyu ne ko dai na nasarta da musbitihi lahu wa rawihi ko kuma yi kusahu latal ihmal wal ibham a tufatar da wannan kaulin tufafi na sakaci da kuma rufewa min gari kasidin mini amma ba tare da wai niyya daga gare ni da gangan ba ba da gangan na faɗin marawaicin ko wanda ya tabbatar ba a'a ligaradin a dalilin wata bukata ce ko yuqudahu da ake suka fi darajati cikin fi darajati sihati hi cikin darajar ingancin wannan maganar inda zil afhami a wajen ma'abota fahimta ta ruwaya ina fata an gane idan ya zama an yi suka cikin wannan abin da aka nan sawa shehu tijjani wasu daga cikin ma'abota fahimta suka ce kai wannan ba maganar shehu tijjani bane kai wannan magana ba ta yi daidai da aikin shehu tijjani ba ka gane ai to ko da an samu wasu sun tabbatar da ita ga shehu tijjanin to in na zo zan kawo ihmali da ibahami zan ce an ce ai ko a hausa aka ce an ce kaza to ba akwai magana shi mai faɗar bai tabbatar da yaƙini da wannan maganar ba to saboda haka ba zai ce wane ya ce ba saboda kada a yi suka a cikin wanda ya faɗi maganar sai ya kawo shi ala babin ihimali wal ibahami wa haza to irin wannan la azkuru minhu ka gane ai ba na ambatan irin wannan wanda za a ce an ce kaza ko ana zaton kaza wanda ya zama babu yaƙini to ba na faɗar irin wannan illa ma balaga hadda tawaturi sai abin da ya kai iyaka na tawaturi auka da ko kuma ya kusa ya kai haddin tawaturi malama da sun san had- hadisi mutawatir wanda duk da su ma a wajensu akwai saɓani wasu suna cewa hadisin da aka samu sahabbai guda goma sha uku suka rawaice shi ko dukkan su da'ifai ne to wannan hadisi ya kai haddu tawatir domin shashinsa yana ƙarfafa shashi ina fata an gane ko kuma ka sa wasu ka ce an samu mutum bakwai ko su ce mutum sha biyar wasu ce mutum ashirin to abin da ake yi a samu sahabbai da yawa da aka rawaci wannan hadisin a wajensu wannan hadisin ya fi kowane hadisin inganci saboda dukkan marwaita da dukkan sahabban nan ba za su taru da yi wa annabi ƙarya to irin wannan ƙa'ida ta malaman hadisi ya ce ita zai aiki da ita a cikin dukkan abin da aka nazarta wa shehu tijjani idan abin ingantacce ne amma bai kai hajjin tawatiri ba to zan ce maka daga cikin sahabban shehu tijjani wani ya ce shehu tijjani ya ce kaza ko wani ya ce shehu tijjani ya yi kaza ko wani ya ce shehu tijjani ya hana kaza ina wata an gani amma abin da yake da ibahami ko ihami wahami to wannan ba zai taba kawo shi ba sai wanda ya kai haddin tawatur min kulli ma yalsaku bi darajati inda al-jihad ratin nuqadi na dukkan abin da ake riskar da darajarsa a wajen jigajigan malamai suna jihabiza an nuqadi masu zurfin ilimi to wa rubbama amma da yawa zaka iya samu azkuru zan ambaci ma a da zalika abin da ya wani wannan ka'idar guda biyu wanda ya faɗa imma an yunsaba li musbitihi lahu aw yuksahu lat al-ihmal wal ibham to zaka iya samu na ambaci abin da ya saba waɗannan abubuwa guda biyu mimma yanhaddu abin da yake sarayowa ila darajati shuzuz zuwa ga darajar shazzi aw yuqaribu ko yake kusantar shazzi ina fata an gane lakin ni sai dai cewa ni in na kawo maka abin da ya saba wancan biyu wanda wata kila maganar shuzuz ne ko shazzi ne ko ya kusa ya zama shazzi aka ce shazzi abin da yake ya saba wa ingantaccen kauli kuma ba a samu wani da ya masa shaida akan tabbatarsa to amma duk da haka yace a hakihi zan hakaito wannan abin da yake shazzi ko ya kusanci shazzi bi ihdas siyagil mutadawila da ɗayan sigogin da suke kewayawa a bakin maluma na ɗariƙa sai misali za ka cikin misali irin wannan abin da ake faɗi na shazzi ɗin ka yuzukaru kamar abin da zai amfani da shi a abin da ya shafi shazzi kamar ɗin kajin na ce maka yuzukaru ana ambatu cewa shehu tijjani ya ce kaza wa yuqalu ko ana cewa wa lahu zalika da makamancin wannan ba zan ce maka kadai shehu tijjani ya ce ko na kira wani sahabinsa na ce wani sahabin shehu tijjani ya ce shehu tijjani ya ce kaza ko yayi kaza ko ya hana kaza kawai zan ce maka yuzkaru ana fada ana ambato kenan wa yuqalu ana cewa shehu tijjani ya ce kaza to wannan an kaji wannan to shazzi ne ko ka karba ka yi aiki da shi ko kuma ka bar min kayana ni ma jiyowa ne min ma ya zulu daga abin da yake nuni ala rutubatihi abu samar tabar wannan magana ba ta kai matsayin tawaturi ko kuma inganci ba wa yunasibuwa da abin da yake dacewa da ita yace na'am haka yake mata da lafzu fil ibham duk lokacin da na saki zance cikin boye marwaici fa'abbartu bilba'adi na yi izina da wani shashi daga cikin marawaitan zancen au ba'adin ko kuma shashinsu gaba ɗaya ko lagaru ban kawo waninsu ba to falmuradu abin nufi da wannan kalma na idilaki na idilakin ibahami abin nufi mallamidriki shaika ina nufin mutumin da bai riski shehu tijjani ba radiyallahu anhu من الأصحاب دكتين صحابي أهل العلم ما أبو تعلمي والفضل دفعنا والخير عليهم وأن يكي حدينا عدالة أتكلم معلمي بعتهم صدقالية بعتهم صدبادي ديبا إذا ما عادل أهل العلم والفضل والخير amma fa tarihi ya tabbatar bai ga shehu tijjani ba bai ji magana shehu tijjani ba kamar irin shi ne bugwatul mustafid da ya karba a wajen sahabin shehu tijjani to a irin wannan zan ce maka kawai wane ya ce ta gane a dalabtu fil ibhami kawai shi wannan wanda bai ga shehu tijjani ba amma amintacce ne adali ne amma ya rayu da sahabban shehu tijjani to zan faɗi sunan ce wane ya ce wa mata qayyatu fihi duk lokacin da na dabaibaye shi da wata kalma ban saki zance mutlakan ba dai taqayyidi fa qultu nace wani min ashabi sayyidina radiyallahu anhu wani daga cikin sahabban shehu jami radiyallahu anhu ya ce kaza au nahu ya ko makamanci wannan kalman in ma jiri daga abin da yake gudana fil kalami a cikin zancen malamai to fal muradu abu da nake nufi a nan man adrakahu wanda ya riski shehu tijjani wa asarahu yayi zamani da shi min a'yani ashabi alami daga ainihin sahabban sa al'alami masal kawai idan nace maka nayi taqyidi bai yi idlaki ba na kira suna na kayyade shi da sunansa to ko ban ce maka sahabu shehu tijjani da ya rayu da shi ban abin da nake nufi ke to sai a ƙarshe ya ce radiyallahu anhum Allah ya dada waɗannan sahabbai na shehu tijjani wa ardahum ya dada yardar da su wa ja'ala al karima Allah ya sanya zatin sa mai girma mutaqallabahum shine maduyarsu wa maswahum da makomasu wa nafa'ana Allah ya amfanar da mu fi dare ne a cikin gidan duniya da lahira bi mahabbatihim da soyayyar waɗannan sahabbai na shehu tijjani wa hashara na bi manni wa karami fi zumratihim muna roƙo Allah ya tashe mu da albarkar baiwarsa da karamcinsa fi zumrati a cikin jama'ar su na sahabban shehu tijjani amin radiyallahu anhu alhamdulillah